أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه إن شاء الله سبحانه وتعالى yau litinin biyar ga wata ko shidda eh kila biyar ko biyar ga watan safar hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya daidai da sha uku ga watan tara miladiya 2021 insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi darasi na 23 a cikin wannan littafin mai albarka matnul ajurumiya ta al'imamu haji za mu tashi babu zarfi zamani wa zarfi makani wannan babi zai bayani akan zarfu zaman da kuma zarful makan shi da mala ya ce zarfu zamani abinda aka ce mazarfu zaman huwasmu zamani shine suna na zamani almansubu abin wa nasba bi taqdiri fi da qaddarta fi waton shi zarfu zamanin suna ne wanda yake ana mai nasba amma fa tare da ƙaddarta harafin fi a ciki ne shine ya ce na hau kamar irin alyauma wallailata wa gudwatan wa bukuratan wa sahran wa gadan wa atmatan wa sabahan wa masa'an wa abadan wa amadan wa hinan wa ma ashba zalika alyawma din nan da ya faɗi farko misali sai ka ce a sumtu sumtul yauma na farko kana iya sa alif da lamu sai ya zan yaumun naka ka nufi muayyanu kila ana magana akan ranar alhamis da aka zo kaza ran da wane zo sai ka ce sumtul yau na koyi azumin ranan nan in ka sa alif da lamu ko kuma ka ce sumtu yawmal khamis na azumin ranar alhamis azumin ranar alhamis ko kuma sumtu yawmal juma'ati to wannan yawma din da ya samu al yawma in nan da yake magana wannan yawma din wurin li'irabi sai a ce mishi mansubun ala zarfiyatil makaniyya سمت فعل وفاعل يوم الخميس يوم منصوب على الظرفية المكانية يوم مضاف الخميس مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة to wannan yawma din idan aka fahimce shi za a ji takaddiri an kaddarta kalimar fi a ciki ne na yi azumi ai ranar alhamis fi yawmin alhamis cikin ranar alhamis don haka da zarfin zamani da zarfin makani dukkaninsu ana kaddarta fi akwai fi cikinsu muƙaddara wadda aka kaddartawa shi yasa ya ce bi kadiri fi da kaddarta harafin jarra na fi a cikinsu an fahimta na'am wal lailata irin ita kaftu lailata ko kuma ita kaftu lailatar juma'ati shi ma dali irabi gudana abinda aka ce ma yaumu irin su al'allamatul kafrayu sun yi bayani akan abinda aka ce ma yaumu duk wanda ya karanta kafrayu tun can baya zai gane zai daddake bambancin su abinda aka ce ma yaumu daga bullowa alfijir zuwa faduwar rana a akai min dulu shamsi ila gurubiha shi aka ce ma yaumu yaumu kenan shi ko abinda aka ce ma allai shi kuma min gurubi shams ila dulu shamsi aidan ko kuma ila dulu alfajr aidan ka kenan da yaumu da lailu suna kalubalantar juna kowannen su dai an duba za a cimma a li'irabin da abin ga bayanin da an kai mishi daga faduwar rana daga bullowa alfijir zuwa rana ta fadi shine yaumu daga dare bayan rana ta fadi zuwa bullowar alfijir shi kuma shine lailu to shine al-yauma da al-lailatu sannan wagudu watan hakanan kuma kana iya ce mutum za a zuru ka zan ziyarce ka gudwatan da sahi to bambancin gudwatan da bukurata a daidai a gane ba wani bambanci gare su ba amma abinda aka ce ma guduwatu shine shi kuma daga bullowa alfijir zuwa sahiya ta waye a wani fassara saboda in an ka samu takadiri na kamus ko tsakanin masu hashiya da masu shari'a ana samun bambanci na fassara tsakanin guduwatan da bukuratan wasu sun ce kai gaba ɗaya dai duk mutaradifai na da guduwatu da bukuratu gaba ɗansu ma'anarsu guda don wasu sun ce daga bullo daga hasken sahiya zuwa bullo alfijir wannan shi aka ce maguduwatu watan wai daga radda alfijir ya bullo guduwatan na wannan lokacin an hita cikin jijjihi don shi saharu lokacin sahur shi aka ce ma sahara kamin irin karfe uku na dare duk saharan na kamin lokacin alfijir ya keto duk ana cikin saharu to da zaran alfijir ya bullo sai ga fasarar malaman lugar larabci sai su ce to wannan lokacin guduwatan aka nufi shi aka fasara wannan lokacin da cewa guduwatan to shi kuma bukuratan farkon hitowar rana shi kuma shi za a ce yin bukuratu kenan an kula da bukuratan da guduwatan dukkanin su ga ma'ana za su iya shiga cikin ma'ana guda iyaka dai zan zo maka guduwatan tun da safe to ko ka zo mishi bukuratan ba za a ce baka zo cikin lokacin da ka kira ba sannan wa saharan shi ko saharu na gabata muku da bayani ne cewa lokacin sahur sulusi na ƙarshe na dare zuwa bullo alfijir shi aka ce masa saharu wa gadan da gobe shi ko abinda aka ce ma gobe yawmul ladzi ba'da yawmika Allah zai kun tafi yinin da bayan yinin ga wanda kake ciki ne gobe kenan shi aka ce magana sannan wa atmatan shi ko mun karanta shi ko kwanaki cikin risala salatul atmati ana ce masallar isha'i salatul atmati wato lokacin da aka tatsa raƙumma idan suka dawo daga kiyo kenan farkon sulusi na dare na farko ciki ne shi aka ce ma atma wa sabahan haka nan kuma da safe shi kuma da safe shi kuma shine lokacin da hasken gari ya waye to an ce daga wannan lokacin ana kira ne sabahu har zuwa rana ta karkata shi kuma da sadda rana ta karkata har zuwa rana ta faɗi ana ce mai masa'a to shine sabahan wa masa'an wa abadan shi kuma waqatul ladzi la nihayata lahu abadan kenan la nihayata babu matuka kamar ka ce la ukallimuka abada ban komai ma magana wallahi har abada to irin wannan irin wannan misalin na wa amadan da fage wahinan da lokaci dan lokaci dan kadan shi aka ce mahinu wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan to abin da an buga misalai sai ka ce sumtu yawmal khamis wal lailata itakaftu lailatul juma'ati wa gudwatan ati ka gudwatan ko kuma ka ce bukuratan ko kuma saharan ko kuma gadan ko kuma azuruka duk gudana to ala ayi halin da gadan dinnan da saharan da bukuratan da lailata ɗinkin da muka karanta to dukkaninsu za a yi musu irabi a ce mansubun ala zarfiyyati zamaniya dukkaninsu zarfu zamanin na haka za a yi musu nasba wa atmatan haka na atmatan azuruka atmatan ai lokacin sallar isha'i wa sabahan zan zo maka da safe shi ma dai sabahan innan za a yi mishi li'irabi mansubun ala zarfiyati zamaniya wa masa'an shi ma masa'an azuruka masa'an sai ka ce masa'an mansubun ala zarfiyati zamaniya da ka gane guda daya daga ciki shikenan ka fahimci saura la ukallimu zaidan abadan bazan komawa zaidu magana ba sai ka ce abadan har da nan har abada to abadan din nan za a yi mishi nasba wurin irabi mansubun ala zarfiyati zamaniya wa amadan fage wato wai dan lokaci nan nan gaba ba zan koma mai magana ba in amadan baka faɗi wani irin lokaci na ba shi aka ce ma'amadu wahinan da kuma lokaci abinda aka ce mahino kamar a ce sa'atan to shi awwa ma ashbaha zalika da duk abin da ya kama da wannan to wannan shi aka ce mazarful zamani wa zarful makani shi ko abinda aka ce mazarful makani huwa ismul makani shine sunan wuri almansubu abin wa nasba bi taqdiri fi tare da kaddarta mai harafin fi a ciki ne nahwu kamar irin amama sai ka ce jalastu amama zaidin na zauna gaba da zaidi to sai ka ce jalastu fi'ilun wa fa'ilun amama zarfu zamanin mansubun ala zarfiyati kakka ce amama maf'ulun bihi mansubun a zarfu zamanin mansubun ala zarfiyati amama mudafun zaidin mudafun ilayhi majrurun bil kasrati zahira an fahimta na'am wa khalfa jalastu khalfa zaidin irin yadda kai li'irabin amama haka za ka li'irabin khalfa to khalfa zaidin bayan zaidi kishiyar amama ce sannan wa ƙuddama wa wara'a da larabci da ka ce jalastu ƙuddama zaidin da ka ce amama zaidin duka gudana da ka ce halfa zaidin da ka ce wara'a zaidin kuma duka gudana iyaka ya kawo masu saboda ka san lugogin sannan wa fauka sai ka ce rakibtu fauka sathil masjidi na hau saman rufin masallaci to fauka din nan sai ka ce mansubun ala zarfiyatul makaniya fawqa mudafun al masjidi mudafun ilayhi majrurun bil kasrati zahira wa tahta shi ko shi akasin fawqu sai ka ce jalastu tahta shajarati masala na zauna karkashin bishiya iccenya sai ka ce jalastu fi'il wa fa'ilun tahta mansubun ala zarfiyatul makaniya tahta mudafun ash-shajarati mudafun ilayhi majrurun bil kasrati zahira wa inda hakanan kuma jalastu inda zaidin shi ma sai ka ce inda mansubun ala zarfiyatil makaniya zaidin inda mudafun zaidin mudafun ilai majnun bi kasati zahira wa ma ita kuma tana nuna musahaba mun zauna tare da shi cikin wuri guda sai ka ce jalastu ma'a zaidin mun zauna tare da shi irin ka ce darastu ma'ahu mun yi karatu tare da shi na yi karatu tare da shi to wannan ma dai sai ka ce mata mansubun ala zarfiyati almakaniya wa izaa haka nan kuma sai ka ce jalastu izaa zaidi na zauna izaa zaidin ina mai fesin da zaidu shi aka ce ma iza'u yana dibi na ina dibi ne wato ya dubu yamma ya dubu gabas ni ko na dubi yamma wato shi aka ce ma izaa jalastu izaa zaidin na zauna da ni da zaidu kowa yana dibin wani to wannan dai za a din mansubun ne ala zarfiyati a makaniya sannan wa hiza'a shi kuma sai ka ce jalastu hiza'a zairin na zauna dabra da zairu gani da shi wuri guda mun ka zauna haka ga kujera ta ga tashi sai ka ce jalastu fi'lun wa fa'ilun hiza'a maf'ulun bihi mansubun ah hiza'a he mansubun ala zarfiyati al makaniya kun ko ni nace maf'uli sai an kiyaye wa tilqa'a shi kuma da tilqa'a da iza'a duk ma'anar su guda wato fesi in ka ce jalastu tilqa zairin na zauna da inda zairu kowa na dubin wani muna fuskantar juna to haka nan jalastu iza a zaidin yake wa huna shi ma nan jalastu huna na zauna nan to shi ma sai ka ce jalastu fi'lun wa fa'ilun huna zarfu zamanin mansubun ala zarfiyati zamaniya wa samma jalastu samma na zauna can sai ka ce jalastu fi'lun wa fa'ilun samma mansubun ala zarfiyati zamaniya wa ma ashbaha zalika da duk wani abu da ya kama da wannan babul hali wannan babi zai magana akan hali alhalu abinda aka ce mahali huwa ismu shine suna almansubu abin wa nasba almufassiru mai yin bayani liman bahama ga abinda ya ruhu min alhayati na sifofi wato shi hali wani suna ne wanda yake ana mai nasba amma yana yin tafsiri yana yin bayanin ma'ana da sifar da ta ɓoyu ta mutum shi na mala yace na hau kamar ka ce ja a zaidun zaidu ya zo to wani na tunanin da zaidu ya zo shin ƙasa ya zo shin ya ya zo saman abin hawa ko ƙasa sai dai kace rakiban alhali shi na bisa abin hawa ja fi'ilun madin zaidun fa'ilun marfu wa alamatu rafi addamatu zahiratu ala akhirih rakiban halun mansubun wa alamatu nasbihi alfatatu zahira da ake ji wala qitu abdullahi na rabu da na gamu da abdullahi kana ya cewa rakiban shi ma kamar yadda ba da misali mallan alhali shi na bisa abin hawa ko ka ce mashiyan shi na mai tafiya ƙasa to kaga dai wannan halin da ka faɗi halin da ka gamu da shi yana ciki to nasba gare shi dama alhalu wat tamyizu mansubani da hali da tamyizi ko yoshe nasba gare su wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan kamar ka ce laqitu zaid na hadu da zaid sai ka ce dahikan alma shine mai dariya ka hadu da shi to kaga hali ne na ka faɗi wala yakunu alhalu hali baya kasancewa illa nakiratan sai na kira baka cewa laqitu abdullahi abdul laqitu abdullahi sai ka ce arrakiba ka sa mai ma'arifa sai dai ka ce rakiban sannan wala ya kunu hali baya tahowa illa ba'da tamamil kalami baya kasancewa sai bayan magana ta cika karkace ja a zairu zairu ya taho magana ta cika ko ba ta cika ba an samu makasudi zairu ya taho to amma ce wadda kai rakiban wannan hali din fadlana ba umdana ba ko da shi ko ba da shi ba magana ta cika don haka wala ya kunu illa ba da tamamil kalami wala ya kunu sahiba ma abuci hali baya kasancewa illa ma'rifatan sai ma'rifa baya waka ce ja'a rajulun ko kuma laqitu rajula sai ka ce laqitu ya rajulan sai ka ce kuma rakiba ka kawo na kira ka kawo mishi hali wannan ba shi ba to da hali da tamyizi su ma da kaga zarfin zamani da zarfin makani haka suke dukkanin su ma'anin su na fahimta ba su da wani bambanci illa kiyaye ka'ida dan shi tamyizi yana tahowa ba'ad al-adadi shi ko hali yana tahowa bayan an faɗi maf'uli ne bayan magana ta cin kaɗan a tamyizu tamyizi kowal ismu shine suna almansubu abin wa nasba almufassiru mai yin tafsiri shine mai yin bayani liman bahama ga abin da ya ruhu minaz zawati na zatittuka wato kamar mutum na yace li 20 ko kuma malaktu ko kuma washtaraitu 20 na sai guda 20 ana ana son aje mina na ana ta tambashi shanu na ka saye shi mina ko tumaki na sai dai kace bakaratan na shanu to wannan bakaratan din da ka faɗi shi aka ce matamyizu saboda ka rabe daga abinda hankali yaka tunani na hau kaulika kamar cewarka ta sabbaba zairun zairu ya yi tsayaya da kai zairu ya yi zuba yau sai aka ce da mi arakan zuha ka a aza guda nawa ta yi to arakan in nan tamyizun na mansubun ala tamyizi wa tafaqa'a bakarun bakaru ya cika sai ka ce shahman da kici to shahman in nan mansubun na ala tamyizi wa taba muhammadun muhammadu ya ji daɗi sai ka ce nafsan rayuwa ya ji daɗin rai to wannan nafsan din mansubun ne ala tamyizi wato in an kula bambancin hali da tamyizi shi hali sifan mutum yaka bayyanawa shi kuma tamyizi zatin mutum shi ka rarrabewa daga abin da hankalinka zai kawo ma wanda ba shi na ba washtaraitu 20 gulaman na saye 20 nami sai an ka ce gulaman kan aza dabbobi na kasai na yara wa malaktu tis'ina na mallaki guda tis'in ana tunanin mina na kan mallaka guda tis'in shin kuɗi ne shin dabbobi ne shin gidaje na sai kace na ajatan taguwa wa zaidun zaidu akrama minka akramu minka kai zaidu ya hi ka girma ya hi darajar gare ka to mi zaidu ya hi ne sai an ka ce aban wai babani ya hi na karan babani sarkin musulmi na masala to sai ka ce eh ka yadda wa ajmalu minka kuma zai ruwa yayi ka kyawu ce zai kyawun me shi an ka ce wajahan da fuska ba kyawun hali ba ga hali kan kafi shi kyawu shi fuska ɗaya wala ya kunu shi ma dai tamyizi irin hali ne baya kasancewa illa na kiratan sai na kira kuma wala ya kunu illa ba'da tamamil kalam baya kasancewa sai bayan cikan magana kenan da hali da tamyizi sun yi tarayya akan waɗannan sifofin na cewa ba su kasancewa sai na kira kuma ba su kasancewa sai bayan cikan magana amma kun gaba a ce wala ya kunu sahibu ha kun ga wajen hali an ce wala yakunu sahibaha illa ma'rifa amma nan wajen tamyizi ba a ce wala yakunu sahibaha illa ma'rifa ba wato kenan yana yawa shi sahibu tamyizi ya zo na kiratan sabanin sahibul hali shi ba zai ya zo na kiratan ba alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaikum wa